والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا رب 25 ga watan safar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da 21 ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin cikin mafiya a littafin akarabul masali yau a wani gaba za mu tashi da awal abi fasali to muna magana akan kayan ɗaki da aka yi aka ce wa mace muna magana akan sadaki ne ba in ba kuma ta ba wancan sadakin muka ce sadaki idan mace ta karba wajibi ta yi kayan ɗaki da wannan sadakin ba kuɗi ne na mallaka wanda za ta ci ta sha ko ta biya wasu bukatun da ba dole ta yi gyaran ɗaki da wannan sadakin sannan kuma muka ce in ta karɓi sadaki ko da auren bashi ne wanda an biya wani kuɗin ba a biya wani ba to iya abin da aka bata nan dole ta yi gyaran ɗaki da shi sannan in ta zo ta zauna bayan ta tare abin da ya biyo baya kuma ba za ka tilasta mata ta sayi wani abu shi kenan ya riga wuce in ma har ya kai ga mutum an yadda an bashi auren bashi sadakin sai bayan an tare to yanzu in ta zo tarewa ko kara ba ta zo da shi ba ka da magana tunda baka ba da koko ba kuma idan bayan ta tarin ta zo ko nawa ne sadakin nan da ka bata ba dole ta sai kayan daki ba ya riga wuce ba shi ne ainihin hukuncin sadaki ba kaga sadaki ya zamu ce nata ne amma kuma ba cikakken mallaka ba saboda dole ta yi ma kayan daki kuma wannan kayan dakin dama musharaka ake da kai da ita tare za su yi amfani duk abin da ta siyo ɗin in ka lura ai abin amfani ku ne tare in kwanuka ne kai ma za ka ci zuwa ciki in gado ne kai ma za ka kwanta kai in tv ne kai ma za ka gani haka ne za ku musharaka na wannan kayan ɗakin to yau za mu yi magana akan wani matsala aure ne aka yi na bijinta aka yi gyara fiye da ainihin sadakin da aka karba bayan an gama garan sai daga baya baban yarinyan sai ya aika ya ce a je ɗakin akwai abu kaza abu kaza abu kaza din nan baya da cikin kayan da aro muka bata to ya wannan hukuncin ko kuma kakan yarinyar ko mamar yarinyar ko wata makiyar yarinyar sai haka ya wannan hukuncin ya za mu tuje shi to shi ne hukuncin sai alkali an kawo uba ya cire miji ya cire ya ce ba za a ɗaukar marko tsinke ba uba ya ce dole a ɗebo wannan kayan to yanzu ya zami shine ya ce wa ubila da'awal abi fasad ana karɓan da'awun uba kaɗai ka gaban da uba ba ruwanmu da kaka wata ƴar uwa marikiya uwar yarinya ba ruwanmu ba ba kaɗai mahaifi shine kaɗai za mu karɓi maganan shi fi me fi i'aratihi laha cikin in ya ce abu kaza abu kaza nan aro ya bata shi ma uban ya zamo fistanati a cikin shekaran auren kar ya wuce shekara a gane in ya zo ya yi da'awa shi ma kuma sai mun yi lissafi mun ga abubuwan da ya ce aro ya ba ta ɗin idan aka ɗauke shi sauran ya kai sadakin da aka karba sai aka ce eh ya kai nawa ne sadaki dubu ɗari kayan fata shi a yanzu kayan da ya faɗan an kwashe abin da zai saura ya kai dubu ɗari sannan shi ɗin wayanta ne ubanta ne mahaifi yaushe ne lokacin da ya zo ya da'awa ai yau da auren da ya wuce wata kaza ba bai kai shekara ba yanzu za ka bi da'awan shi uban wa in khalafathu bintuhu ko da ƴar ta saba ta ce ita san ka san dama wannan rikicin da miji ake yi ita ya kan ai dole ta bi bayan ubanta ko to ko da ƴar ma ta ce gaskiya ita ba ta yarda ba wannan kayan gaba ɗaya nata ne ko da a haka ne in je uba ya cika shari'a shine uba sannan kuma kayan da ya zo ya nema din ya wuce sadakin ta sama da sadakin ta ne sannan kuma ba a wuce shekara bai zai nema to ko da ir ta saba ta ce ita gaskiya a zalintar ta za a yi to ko da a haka ne uba kawai zai zai rantse ne a kotu sai a jiya zai mur wannan kayan a samu sa za a karbi da awon shi kaga ne yace al'abi fakat ko to da uwar ta ce wallahi dan ku ta kunya ne muka karbo wannan burjani ma na wancan ne ba za su rari ta ba yawwa balle kuma wata kakarta balle wata ainihin mulkiyar ta sauran saboda me saboda ai uba kadai shi ne wanda aibi din zai iya zama aibi a kan shi a ce oh ku duba ne lalle ruwa da kiwon ban zakara lokacin auren ƴan ta fari ba ku kaza kaza ta amma ku duba wannan din ku duba irin kayan da ya mata to dalilin wannan kaga zai iya zuwa je kakkar ko aro a zo a dandaba in an yi bayan an gama aure sai a karɓi kayan mutane kuma a biyar musu kaga kenan masu tsaye gumi duk sun je sun ga ɗakin an gurgurje an yi ne an gama sai zuwa kuma ya yawwa kaga shi uba kadai shine ake jiya yayi wannan fitan kunya la ba da yake amma shi ma uban banda bayan shekara in jiyar ya saki yar aka wuce shekara shi kenan ta ya hauji ko ya zo ya nema fa za a bayar ba bayan shekara ɗin ya ce illa an ya shahada sai dai idan dama ya yi wutun kan hanci ya kafa shirgi ya ce mala ibrahim ba ma wuce ku zo ina mala ali ku ne kuke aiki a kotu ku zo kun ga wannan kayan shi ne na sadakinta kun ga wannan kaza da sai ɗin nan da kaza da kaza na fitan kunya ne aro za mu bata ga shaidu sun tabbatar da yanzu nan ko bayan shekara nawa ne ka je za ka kwaso zo za ka ma ka da yankin ka me yawa uban da ya hango ainihin karyewa a gaba ne sai sai irin wayannan kayan fita kunya ajiya su to kuma da ma yan matan da yawa duk wacce za a auren za a hada ga shaidu in aka je gidan ana nana nan za a auren da wata kunya ajiya kwaso sai za nan duk ya sa shaidu tun da ka za akwai yan tsaye gumi za su ce ku bari bari mu gani wannan ta haihu mu je ko akwai kayan sai ka bari har a haihu amma yi haihuwa biyu sai za a aurar da wata sai a ja ɗebo kuma sai a kai wancan gida. Na? To ai shi ne ya wuce shekarar illa an yi shada. Ai nan ya gama shaida a garin za da su mala ali idan yi da ba shari'a shaida ba. Kaga ko za a je kotun ma an ce mala ali ya shaida ba ba shaida ya ce "A wannan ai muzakka ne ai an tsamfiye shi babu zancen ma bincike da sauransu. To a nan kuma wajen in an shekara ɗin ba za a karɓi ƙaunin shi ba wa in saddaka hu ko da ir ta gaskata shi misali an kawo kayan ba shaida bayan shekara ya zo zai ɗiba miji ya ce bai yadda ba to ko ir ta ce haka ne ma ba zai yi ba kamar wancan ko ko da ta saba mara za a karɓi da wani shanin ko ko da uban ta bi bayan a, ko da ir ta bi bayan ubanta kaga ita ma yayuwa za a wurin da kanwarta ne an zo an yi mitin a gida an ce yanzu kayan ki ta ce to ai mutum ne zafi ne ba zai bari ba ta ce to yanzu a ce aro aka ba ke ba in an je ki ce eh aran ne to ko da ta gaskata ma ba zai yi ba to idan ta gaskata shi din ma to sai dai ba fi sulusiya a cikin sulusinta saboda mace tana da daman ta ma yi kyauta ba ma ma ubanta ba abin da ya shafi bai wuce sulusi ba yanzu a nan abin da uban ya zo ne ma in bai wuce sulusi ba za a tabbatar in ya wuce sulusi sai ya ɗibi iya sulusi abin da take da iko da shi sauran miji in ya rike ba wanda yake hukunta shi wannan wajen aro kenan وقت سلبه عن الورثة إن أورد ببيتها أو أشهد لها الأب أو اشتراه لها نعم. ووضعه عندك أمي ننكما rikicin mutum ne ya sai kayan aure na ainihin ‘ya'yansa mata, ai ana yin haka, mutum ‘ya'yansa mata sun taso budurwai ya aika ko Dubai ko wani wata ƙasa a siyo mar kayan aure a zuba a fito. To yanzu wannan kayan auren, me hukuncinsu idan ya mutu ba a yi auren ba? To, yanzu in ya mutu ba ya auren ba kafin wannan kayan auren ya zama na yarsa wanke sai an samu ɗaya daga cikin sharaɗai ukun nan. Ka gane? Waktar salbihi ita ‘yar tashi za ta keɓanci da wannan kayan auren ne, an lura sati gabanin sauran magada ya zamo ita kaɗai za a bawa da sharaɗi in aure da dubaitiya in an kai kayan gidanta. uban ne ya siya sama da sadakinta din ne amma da ya siya din kan ya mutu har an kai kayan gidanta kaga ta yi hauji ya zama nata yanzu bayan ya mutu magara ba ku da damu ku sha ai wannan ya wuce sadaki ta dole a dawo da jin ce to ai ta yi hauji an riga an kai gidanta shikenan au ko kuma ba kai kayan gidanta ba yana sito din amma a shahada lahal abu uba ya kafa shaida gare ta ba ana haka ba mutum in ya ga alamun cewa kaman ba zai rayu ya ga auren wance da wance ba sai ya sai kayan sai ya kira malam ba ma malam Ibrahim ya kuzo kun ga wannan kayan na auren wance ne wannan ma na auren wance ne baya cikin gado to yau ko ya mutu ma an zo rabon gado duk da ba kai gidansu ba ba ba su ba amma tunda an kafa shaidu an tabbatar da nasu shi kenan kwarai kuwa wannan ya riga sun ya wuce ya zama nasu ta keɓanta da shi ba za a sa shi a gado ba wannan wajen kafa shaida kenan ba awin sharahu laha ko kuma ya siyo kayan laha ga ita wannan yarinyar da ya siya din wo ba hu inda ka ummiha sai fitta shi hannun shi ya je shi a wajen kamar wata ba ana haka ba irin da can yanzu ka san wasu da ruwa da shi babban zakara ba a yi da akwai abin da muke cewa zayi na kanuri wanda yanzu a yi auren yarinya za a mata murjani za a mata titunan gwal za a mata kaza za a mata kaza to irin wannan kayan da uba ya siya ya ajiye a wurin shi ba sai ya samu mamarta ko mulkiyarta kowa ya ce gashi wannan na wanke ne kowa ya sani ya ba wa mulkiyarta to yanzu in ya mutu ko ba ya auren ba wannan yarinya ta ke banta da abinta tunda da ya siya din ya bayar kuma ya tabbatar da cewa na ta ne to wayannan abu uku su ne suke tabbatarwa kayan aure ma yarinyar da za a aurar amma to ya sa ranar aure kuma ya sa an kero margado da katifa ya sayi gwalagwale ya ne amma bai gaya wa kowa na wance bane sai ya mutu kawai za su ba shi a zazu tunda ba shi da wani hujja ba ɗaya daga cikin hukun nan da ya tabbata aha wa in wa badlahu mun gani wa in wa badlahu as-sadaqa yau kuma mun komo tsakanin mijin da matar wa in wa badlahu as-sadaqa qabla qabdihi rashidatun ubanci wancan rashidatun shine fa'ilin wahabar wa in idan rashidatun akwai bambanci tsakanin rashida da safiha ita rashida tana da daman ta yi tasarrufi da dukiyarta tun da ba ta da aure ko yanzu ma tsakanin ta da mijin ne muke magana amma safiha kuma duk abin da ta yi za a rusa yanzu a haka misali mutumin da aka tabbatar da sawancin shi sai ya ɗauko kyauta ka san miliyoniya ne ba sai ya ɗauko kyautar dubu ɗari biyu ya baka yanzu wannan dubu ɗari biyu dole ka niyar ka ce wa wajen shi wani eh wani fa ku kula da shi wallahi yanzu ma kun ga wannan dubu ɗari biyu kawo ya ce ya ban kyauta bai halatta ka ci ba wannan kyautar ba ta yi ba amma idan rashidi ne yana son ka kyauta ya tabbata to yanzu a nan matsalar da za ta faru ita ɗin ba safiya ba ce ba sawuwa ba ce rashidiyar ce mai hankali mai wayan sai ta ba wa mijin sadakin nata ma'ana ta yafe mata kabla kabji tun kafin ta karba ba yi kwanan aure ba an yanke sadaki bai biya ba sai ta ce wane iyalai kanka ne yace a hankali nawa zai tashi ba to kin san kuɗin da aka yi kyau nawa ne ta ce a wajen miliyan biyu ne da titi goma sha biyu ta ce ba nawa ba ne eh an yafe ma karka biya kuma ita rashidi ya ce da ba karkashin kowa take ta isa da kanta sai ta yafe mata to yanzu da ta yafe waɗannan kaji a ce kamla kabdihi a yi kamla kabdihi kafin ta karɓa kuma kafin a yi kwanan aure ta yafe mar ta yi kenan au ma yusaddiqu bihi ko kuma ma tun da fari da ta ga yafewan ma ba zai yi ba sai ta ba shi abin da zai ba da sadakin da shi misali da aka yanke ta ce karka damu kafin iyayena matsabi ne ko sisi nawa suka ce karka damu kana zuwa aka ce sisi ashirin da hudu kowane titi dubu ɗari da ashirin na cewa ne karka damu ba matsala akwai kuɗi kawai da ka zo sai ta haɗa kuɗi ta baka ta ce kai musu kaga wancan sadakin ta yafi wannan kuma kuɗin ta ɗauka fari ta baka ka je ka biya to ya wannan hukuncin aka ce jubira ala dafi a ƙalli ai tara shi ya ce yanzu a tilasta shi a bisa ya bada mafi ƙarancin sadakin in a wanke wanda ta yafe gaba ɗaya ne to yanzu yafiya bai yi ba na ainihin gaba ɗaya amma iya abin da ainihin za a ce tilas ya kawo shine rubu dinar za a ce yanzu abin da za a yi nemo rubu dinar in ka bayar an yafe ma sauran inda ka yafe gaba ɗaya wannan rubu dinar ɗin hakkin Allah ne yafiya ba zai yi ba idan kuma wanda ta ba shi kuɗi ya biya sadaki ne bayan ya ba da wannan kuɗin sadakin kawo kuɗin ta ya dawo sannan ya nemo rubu dinar ya bayar tunda idan ya ba da kuɗin da ta ba shi ai har yanzu kamar ya aure ba sadaki ne kuɗin ta ne ta ba shi dan ya aure ta dan in ba dan auren ba ba za ta ba shi ba yanzu yana zuwa in ya kawo wannan kuɗin ka kuɗin ta ya da jira aure ba sadaki sai a ce nemo rubu dinar ya bayar a maimakon wannan ainihin haƙƙin Allah na sadaki din sauran haƙƙin ta kuma tunda rashidi ya ce kayaki kaga wannan hukuncin rashidiya ke nan wanda ta yi hankalin kanta ba ainihin mujibira ba ba yarinya karama ba ba kuma sahuhuwa ba
wannan matsalar da idan matsalar kuɗi ya zo kuɗin da su ɗauka ta bashi ɗin ya ce abu ya ba da rubuti na idan matsalar kuɗi ya zo wannan hannun rubuti na rubuti na ne da ita rubuti na ne ba ta rubuti na ne ba ta wancan kuɗin ai ba na shi bane ka fahimci zancen mana wancan kuɗin ta ba shi dan ya aure ta kuma ya aure ta ya ba ta ai kuɗin ta ya dawo saboda haka yanzu me ya sadaki tsakanin su rubuti na shi ne a wai kaddara ma kulki da sadaki din ba na kulki da sadaki ba to in aka ba ce kai kulki miyar mata sadaki a miyar ma sadakin ka wai shine yake tunanin ko wannan kudin da yawa za a miyar to kudin da yawa ya bayar ai da aka zo wannan ne yawan an yaje rubu dinari da bayar wannan rubu dinari sai shi za ki shi ne to kare karba wani ba
to kudi mai yawan da ta zo ka ta bayar sai aka zo aka maganar sadaki an yi maganar dubu ɗari biyar ta ta bayar amma sadakin kuma miji ya bada dubu ɗari biyu kamar ya a'a ka fahimci zancen fa wannan fa muna magana akan kuɗin sadaki ne ita ɗin ta baki a maimakon kuɗin sadakin ta ne bayan an yanke ne amma in kyauta ta ba yanzu misali ta fahimci ne daɗin zama ya sa ta ɗauki wani kuɗi kyauta ta bashi ba zancen sadaki daga baya kuma aure ya zo ya ɗauko wannan kuɗin ya bayar wannan wani abu ne daban wannan muna magana akan kuɗin da ta bashi dan ne biyar sadaki ba kuɗin da ta bashi kyauta ana zaune haka ba to ni abin da nake eh nufi akwai wasu wanda suna yin ba- mutum ya kai mijin da suke nema ba baya da hali eh sai a roka a bada miliyan ɗaya ko miliyan biyu da me akan kyauta ba wa miji- mijin akan cewa ya yi hidiman aurensa eh kamar miliyan ɗaya ko miliyan biyu kuma Mm.
shi hidimar da za a yi gaba ɗaya ba zai wuce ko miliyan ɗaya ba haka To, kaga yanzu in je har a ba sunan sadaki aka bayar wannan wanda ya bada sadakin kamar ta ba shi kuɗi ya mata sadaki ne dole za a yi mata. Shi ne wannan magana.
Mm.
Amma idan da sunan kyauta ne aka ba shi, kyauta baka bin sunan can, yau da za a ba shi sai auren ya watse ya ki aura ba ta da maganar ta zo ta ce ba ta. Wannan shi ne kyauta. Wancan kuma muna maganar da za ta ba shi ya ce ba zai aura ba za ta ce ba ni kuɗi na. Kaga akwai bambanci. Wannan an ba shi dan ya aura ne, wancan kuma kyauta ne.
Mm.
mun gane to wannan rashidiya kenan ba to wajaza ba da jina'i amma ya halatta bayan an yi kwanan aure ta bashi komi abin da take so ko duk sadakin ta- za ta iya ɗauka ta bashi saboda me saboda in yayi kwanan aure ya ta riga ta mallaka Mm.
yanzu misali ya ba da sadaki dubu ɗari biyar ga dubu ɗari biyar ɗin na ajiye sai ya yi kwanan aure yana yin kwanan aure ya yi kaga ta mallaki wannan kuɗin ko to yanzu wannan kuɗin cif tana da damar ta ɗauka ta bashi kyauta kuma shi kenan balle kuma ma in wani abu ke yin ta ta bashi Allah yana cewa me Ah, yana cewa wa yanki fahim illa yawwa yawwa eh yana cewa idan suka daɗa ɗaran suka ɗauki wani abu a cikin sadaki suka baku Allah yake ba kulu hani an bari'a ku ci shi ainihin hani an bari'an halal ba tare da matsala ba na a'a mujibira idan sawu ba ta shi sawu duk abin da ya dauka ya bayar kyauta wannan kyautan ne ba gashi nan ma yanzu za mu yi magana wa in wahabadu aw a'dadu malan yijwa min ishrati mun gane Mm.
wa in wahabadu aw a'dadu malan idan kuma ita matar ta bashi wani dukiya yijwa min ishrati saboda dawamar da zamantakewa ko a cikin sadakin ta rage mar saboda dawamar da zamantakewa shi aure take ne ta ce yanzu abin da za a yi nawa ne sadakin ya ce dubu ɗari biyar ta ce in ka yadda zan rage ma ɗari hudu amma da sharaɗin za ka rike ni ba za ka sake ni ba za mu daɗe tare don kai auri ta ne ya yadda au a aɗaihu ko ta ɗauki wani kuɗi malam kenan kuɗi a cikin kuɗinta bayan an yi auren ta ba shi wannan kuɗin saboda me yi jawami ishe ta saboda dawamar da zamantakewa kar ya sake ta irin yadda yake wa mata au ko kuma ba dawomar ba a dawomarwan ba hutun ya ke kyawun zamantakewa ba shi da daɗin zama saboda haka ta ce to yanzu abin da za a yi da Allah ni yanzu kuɗi na zan baka dan ka kyautata min mu zauna lafiya irin wannan fitina da kuke da kuke da matan ka karmi da kai ya yadda ya karba to ya karba fa bushi ka ashe auren ɓataccen aure ne sai aka ɓata Au ko kuma ba ɓata auren aka yi ba tsallaka sakance an kurgin a kusa ta ji ta ba shi kuɗi don ya riƙe ta. Bayan suna tare ba je ko ina ba sai ya irin halin nashi ya sake ta to raja'at za ta da biya ta kuɗin ta. Dama wannan kuɗin ta ba shi ne don ya riƙe ta. Kuma yanzu tun da ya sake ta kusa kusa na iya riƙe ta ba. Ko kuma tun da auren ba ta ce ne kaga babu zancen ma zaman saboda haka kuɗin ta ta bayar don wannan ne. Tun da wannan abun bai tabbata ba an yi mata da kuɗin ta. Shi ne raja'at za ta da ta karɓi kuɗin ta. waraja bima an faƙar alaka abdin hakanan za ta komo da abin da ainihin ta yi ɗoyin bi kamar bawa au samaratin ko 'ya'yan bishi da ya bada sadaki in fusika in an ɓata wurin yanzu misali an yi auren ya bata bawa ko wani saniya ko wani abu da wanda yake ci yake shi ake mara ɗoyin sadaki bayan ta yi ɗawainiyan wannan abin na kamar wata biyu wata uku sai aka ji a shi auren fataccen aure ne sai aka bata ba za a damar da sarakin shi ba ita ma sai ta rike ta ce to ya ci ya sha ya yi kaza ya yi kaza kullum muna mar ɗawainiyan kaza yanzu abin da ya kama da muka kashe mar kaza sai ka kawo wannan kazan sannan sai ka karbi ainihin sadakinka. hakan gona ne ma ka bata ƴaƴan bishi amfanin gona bayan ta ci gaba da ta ci gaba da aiki a gonan ta kashe kuɗin ta ya ka ce ba ta aure ne in za ta miyar ma da wannan amfanin sai ma sai ka biya ta kuɗin wannan ɗawainiyar da kai mun gane shine waraja bima an faqad alaka abdin aw samaratin in fusika in an bata aure wa bi nisfihi za ta komo ya biya ta rabin wannan ɗawainiyar in tsallaka kabda in ya sake ta kafin kwanan aure ya ba ta saniya sadaki saniyan nan an je kiwo da ita an biya kaza ta ci ta sha gurin kwanan ta kaza kaza bayan watanni sai ya sake ta kan a tare kaga ta ci rabi ko to yanzu rabin shi da za a miyar mar din sai ya biya wannan kuɗin ɗawainiyan da ta yi wannan kuɗin ɗawainiyan shi ma rabi za ta rabi zai biya inda ai rabi ya mallaka rabi dama na ta ne zai biya rabin wannan ɗawainiyan to ga zancen ku wa in a ɗaru safihatun ma yumkinu habihi a idan kuma can ba mun ce Rashida ba nan kuma sahuwa ce ta ɗauki kuɗin da zai aure ta da shi ta bashi wane eh karka damu ainihin yanzu haka mahaifi na abin da ya bari gaskiya wanda na sani ma yana cewa saboda haka ba miliyan biyu suka ce ba eh kawai sai je account ɗin ta ce turo mun nan ba account kawai ka tura ma miliyan biyu ta ce ta ne kai da wani aure ba matsala shi ne mahaifin wa biyu ba ya je ya sha biki aka yi aure aka gama tabbatar nikahu yanzu aure ya tabbata amma huwa a ɗan hannu silahu dole sai ya ba ta kwatan kushi wannan abin da aka shi saboda me yanzu wannan kuɗin da ta bashi kamar aro ne ai ai kuɗin tsawuwa na biya ma in ta ba ta kamiyar wa ainihin wasiyarta yanzu kuɗin da ta ba ta kamar ajiya ta ba ta yanzu kamar ni ne na ɗauki miliyan biyu na ba ka ma rabiu sai ka je kai aure da kuɗin yanzu ya kuɗi na ba shi a kanta saboda haka aure bai ɓaci ba aure ya yi yauwa amma buwa ɗan hannu silahu dole zai ba ta kwatankwacin wannan kuɗin nata nan kyautar da jama'a din wannan kyautar muke magana yanzu ba aure ba aure kan an yi aure ka biya sadaki aure yayi amma ba kuɗin ta sai ka biya ta eh ya to wani hauji kuma bayan ta uwa ce shi sahun akwai zan shi hauji ne wakabar to yanzu nan mun gama kuma wane ne in an kawo sadaki ya cancanta ya karba a yanzu an kawo sadaki za ka ji wani ya ce shi abokin uban ne wani yayansu wani kaza kaza to a'a kai da aka wakilta ka ba da sadaki duk lokacin da aka zo aka zauna aka yi maganar sadaki in za ka ba da kuɗin sai ka ce kai wayan ta yi yawa saboda dole wa'annan saboda akwai matsala in wayannan suka karba ka samu matsala akwai bambanci da mutum da ba wakilta shi ba ya karba ka samu matsala saboda haka wanda yake da haƙƙin karban kuɗin sadaki shine waqabahu mujbirun awwali safihati mujbirun mujbiri idan yarinya karama ce za a aurar da ita budurwa ba yarinya karama budurwa ne wanda ba bazaura ba kaga ai tana da mujbiri ko mujbiri shine in baiwa ce mai gidanta idan ya ce babanta ko wasiyin babanta to waɗannan idan ita mujibira ce su ne kadai ya cancanci ka ɗauki kuɗin sadaki ka bawa idan ka zo ka ba wani ba su ba kuma wanda ka ba din ba da wakilcin su ba ba su sokin tashi ba to akwai matsala za ka ji matsala a gaba kaga mujibiri kenan ba an waliyun safihatin ko kuma idan tsawuwa ce waliyinta wanda aka sa shi yake kula da ita ko da babanta baya raye ba ta da asibi ko ba sa ta hannun kowa ba ai akwai hukuma ko hukuma tana kula da ita ko hukuma ta sa wane kula da ita yanzu ka zo ba da wannan sadakin to dole ya zama hannun wannan wali na ta shi za ka bawa to in dai ɗaya daga cikin wa'annan ka bawa wa tuddiqa fi baya'ihi biyayi za a gaskata su cikin tozantan wannan sadakin biyayi ne da rantsuwa yanzu misali babanta ka bawa kuɗin ko wasiyin baban ne ko waliyin sawu wani wanda shine jagora ka ba shi kuɗin sai aka sace ko kuɗin ya lalace ko ya ɓata to yanzu idan ka zo ka ce wannan kuɗi hakika ya kamun na karɓa amma an samu matsala kuɗi ya ɓata yanzu a gaskata ki biyan yini da rantsuwa kamar an yi ajiya ne ai wanda yake cancanta ba ajiya kuma an bashi ajiya abin ajiya ya ɓata ta ga ya kuma ba matsala dole zai zo ne in ana tuman ke rantse shi ke ne kuɓuta ba yanzu shi ma ɗaya da shi wayannan ka bawa sai wannan kuɗi ya tozalta yanzu a gaskata shi biya yini da rantsuwa zai sha billahi da la ilaha illa huwa ba sakaci yayi ba matsala aka samu kuɗin ne ya bata ko wani dabba ne ta mutu ko wani fili ne aka yi ko rubutun ko wani abu haka to shi kenan ya fita tun da dai an ba wanda ya cancanta ba to su din ma idan ba bata yi ba wa inna ma kadai yubrihi ma abin da zai kubutar da su fa'ilin shine shira'u jihadin tashadu bayyinatan bi dafi halaha na farko kuɗin da aka baka sadaki ya sai ka ce na sayi gara kayan ɗaki kuma ga shaidu na zo na ba ta kayan ta to wannan ta fita ko me sai da kayan wannan kuma ya rage na ta nawa aka baka zalaki ka ce tabbas na karbi dubu ɗari uku kuma mun sayi kabot a kaza mun sayi gado a kaza mun sayi kaza mun sayi kaza kuma yadda muka zauna da ita ma ta wata abubuwan da take so mun siya kuma ga barista ga wani tare muka zo muka ba ta ga sunan su ne shaidu yanzu a nan kai wanda ka cancanci karɓa ka kubuta eh kenan ba au ibari baital bina'i ko kuma ga shaidu ka kai kayan gidan da za su tare an tambayi mijin ina ne gidan dan mun ɗebi kayan gaskiya mu za mu wuce da shi ne aka ji aka nuna muku gidan a bakin kogi kuka kai kayan kuka kai ga shaidu nan an kai kaya an zuba a cikin gida kuma gidan suka tare to yanzu ba ruwan ku da wani abu wani an yi ambaliya kaya ya lalace ne ba ruwan ka ai ka riga ka kai kaya gidan ainihin inda za a tare au me na uku au taujihihi ko ko tawajjuhihi ko kuma ya fuskantar da kayan auren ilaihi zuwa gidan wannan kuma ko ya sadu da gidan ko bai sadu da ba ruwanka lokacin an sai kayan auren an zo ɗiban kaya ga shedu da ba ana tare jama'a ma ɗan yi fatiya da kurfi da sauransu ba ga jama'a suna gani muka zo muka yi addu'a suka zo suka ɗebi kaya suka yi nan kuma dama a nan hannun gidan yake shi kenan ka kuɓuta ya je gidan bai je gidan ba kai abu ya fita hannunka to hanya uku nan kadai shi zai kubutar da wanda ya karbi sadaki in ya ce ainihin ya tabbatar mata amma yanzu a nan da a ce da ka karbi sadakin ina kuɗin ka ce wallahi na je na bata kuɗin ta da hannunka ga wani ga wani su ne shi zai mutu zancen banza ne me yasa aka ce kai ne jagora ai dama saboda ita din in an bata kuɗin ana tunanin kuɗin ba zai amfani ba ne saboda haka sai ka ja kada yake kai wa'annan abubuwan sannan ka kubuta wajen kai kaya ɗin idan shi wani ne zai kai kayan ko kuma a'a idan mutanen yanzu za ka ji gashi na addu'a ka gane ya ce wa illa idan ku ita ba mujibira ba ce kuma ba sahuhuwa wace balle a ce tana da jagora hajiya ce mai zaman kanta yanzu wa za ba su daɗi bal mar'atu ita wacce za a yi auren ita za ba ai to jiwa ma za ka ji waliyin an zo zai ce ai sun riga sun gama ya bata ko za ce ai sun gama magana dama da ita aka yi maganar sadakin ma zai ce sun gama magana ya ce zai bata ya ce kwarai mun gama da ita kuma na bata kuɗi ta shikenan in ana shakka ji a tambaye ta a tabbatar to falmar afi ita matar tun da rashidi ya ce ita za ta karbi kuɗin ta to bayan ka baza ugairun fa idan kuwa wani banda wanda muka faɗa ɗin nan ya sa hannu ya karɓi kuɗin sadaki fa kuma bila taukilin ba tare da wakilta wani lokaci ana wakiltawa abokin babanta ne baban ne wakilta shi ko kuma ita ce ta ce a bawa ne to ba wani wakilci ba kawai wai kai kai ne malamin gidan duk abubuwan su kai ne jagora kawai da aka zo ka sa hannu ka karɓe sadaki ba wakilta ko ba dangin iya ba na ba ba to fa ita ba a ku yanzu duk abin da ya faru ba ruwanta yanzu ita ɗin kuɗin aina ta ne ko yanzu tana da zaɓin ita ba arhu ko ta bi shi wannan ɗin ya biya ta kuɗinta au ya zauja ko ta bi mijin ya biya ta inda ai kowanne ya yi ta'addanci shi da ya karɓa ba a sa shi ya yi ta'addanci kai da ka bayar ma wanda ba sa shi ya karɓa ba kai ma ka yi ta'addanci saboda haka yanzu ta ruwa ta ga ina ne kuɗi zai fi fitowa in bangaren wanda ya karba ta rike in ta ga wannan aran ma ne kuɗi ya lalace ta koma wajen mijin to bayan yanka ta tashi yaya wa ka ba kuɗi a aran wannan ne ta ci aran mun waye na ne waye ce a bashi kwarai kwa waye ce a bashi saboda haka dole kai sabon biya shi ma muke cewa ai malam babawi shine muka wuce za mu ce to babawin da yaje dan ne bai tambaya ba dama in za ka bayar mutum zai za ka ja da ka kai wayen ta ne kwarai kuwa kai waye ne a auren ya kamata ka tambaya saboda in ka ce ka kuskure to ga abin da zai biyo baya yawwa a sa ko wannan karambani da yawa wani ku dauka ku irga wani waye waye a cikin lissafin wani zai iya zarewa yawa yawa wai sai an sa hannu wallahi sai a ce ga malamai ga waye waye har ma a tashi a ce kudin aran ma ka rike su kudin waye ne saboda haka dole a cancanci a san wa za a ba wa ainihin kuɗi harkar kuɗi ba abin wasa ba ne. Aha. Ya ce, wa ujiratul hamdi to ga maganarka. Ladan ɗaukan kaya idan aka yi kaya, ladan ɗaukan kaya waye zai ɗauki nauyin ɗaukan kaya kai gidan aure ya ce alaiha yana kan matar. Ai kayan ta ne kai ba kayan gidan ba eh ka je ka nuna musu gidan sai su tattaro kayan su su kawo. Illa li shar'in sai dai idan yi da shara'i suka ce to mu ba kaya ba za mu taba ba kai za ka turo mai ɗaukan kaya yanzu a nan tunda an yi sharaɗi kai za ka zo ka ɗauka. Au urfin ko kuma al'ada kamar yadda yanzu al'ada ya gudana kaga yanzu al'ada ya gudana cewa ɓangaren miji su ne suke zuwa ɗaukan kaya su yanzu a nan su za su zo Walau ƙala man lahul qabdu to ga wani rikicin kuma. Walau da a ce man lahul qabdu wanda ya cancanci ya karɓa ba mun ce mujibiri uba ko ainihin sayidin baiwa ko wasi'i ba ko kuma waliyin sahuwa yau da a ce zai ce ba da ikirari biyu bayan ya tabbatar da ya karba da daga baya zai zo ce wallahi lam aqbiruhu wannan kuɗin ko ban karba ba dan rubin asiri ne to lam yufidhu wannan maganar ba zai fa'idanta zai shi ba dole su biya wato irin masu wayen nan ne yazo ba faɗi har yanzu haka wallahi akwai wani kuɗi na da ne aiki kuɗin miliyan biyu har yanzu ana ta min alkawari kuma wajen ta yi gaya ma ma wanda ka aminci da su kaga wane da wane su ne za su da kuɗin sai kuma dama kun yi magana da su ma sun ce ayi iman da yana zuwa akwai wanda za mu sallama sai ya zo ya biyo ma kawai sai kai ya tsini kuma ga shi asabar za a ɗaura kaga auren na zuwa ce ba shi ba ba kun ba zai daɗi ba da Allah ta ce ka karɓa kaga kawai man da za mu kama kuɗin sai kuma kawai sai yaudaru kana zuwa bai karɓa ba da aka zauna an daura aure kawai aka zo sadakin aure dubu ɗari biyar ya biya lakada ka karɓa kace ka karɓa daga baya sai rikici ya faru ka zo wai lam a qabiluhu wallahi kuɗin nan ban karɓa ba dan rufa musu asiri to nan yaji ba zai fa'idantar da shi ba dole sai ka biya ai al ikraru aula min al da bakin ka ga jama'a kace ka karɓa to yanzu daga baya dan ka ce ban karɓa ba ba zai fa'idantar da kai ba kaga duk wannan fa yana gaya wa mutane hikimomi ne karke yadda a zo a yaudare ka ka san wani wai saboda tsaban aminci yanzu a yadda muke da wane mun ce ce kaza kaza karke yadda in dai har ka san abin in ya baci ba za ka iya biya ba to karke yadda dan in ka faɗa din daga baya dan ka ce baka karba ba wannan rashin karban ba zai amfani ka ba sai ka biya yana faruwa mana sai ma to sai ma mutum za zuwa yaudare ka ce da Allah ka rufe asiri saboda yanzu an ci auren bashi ne abin mutane za su mana dariya ne me kana yarda ka ɗauki nauyi ƙwarai kuwa walahu ta halifu zauji to amma shi ma waliyin yana da daman ya rantsar da mijin fi ka ashirar ta ya in bai wuce kamar kwana goma ba ai tun da abin dama yana faruwa a gari an sani amma kai ma hatsari ne kai to yanzu a nan kai ma kana da haƙin ka ce to ka ji Ahmad yanzu abin da nake so ba kun ce sai na biya kuɗi ba eh to a kira mun miji a samar Qur'ani ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa ya bani in ya zo ya rantse shi kenan zan biya kana da wannan haƙin in aka kira shi ba ruwan mu da cewa ai yayi ikrari eh yayi ikrarin amma akwai alama da ya nuna irin haka yana faruwa saboda haka shi ma yana da daman ya sa ka karanta amma shi ma ba bi ka ashirar ka ya bai wuce kaman kwana goma ba in abin ya yi tsuri bayan wata biyu bayan wata uku ne wannan ya yi tsuri ko rantsuwa ba za su yi ba. Wajaza abuwan mujibiri ya halatta yin abuwan mujibiri uban budurwa ne ko mai gidan baiwa ya halatta yi abuwa an yi fi sadaki da jarabin sadakin nan ba da sadaki saboda jina bayan an yi shika kafin ainihin kwanan aure ba Allah yana cewa illa an yi akuna au ya kuwa da zai yi uku da jika ba amma la qablahu banda kafin cika kafin ya sake ta din ba zai kace kai afuwa ba misali ya aure ta ba a tare ba kawai sai kace kai mun za ka sake da mu ma mu rabin sadaki ma mun yafe ma ba a yanke ba sai in bayan ya sake illa li maslahatin sai dai an samu maslaha an samu maslaha ka ga cewa wannan auren ko sun je sun zauna abun ba zai kyau mutum da bai kwanan aure ba kana da damar ka ce kai in je za ka sake ta mun yafe ma malamin sadaki shikenan in akwai maslaha ya halatta ka yanki amma ba wani maslaha ka ga yakin ta ne ba zai yi ka rusa mata yakin ta ba alhamdulillah sarkin aure yana da wala wani babban mutum an gwamna shi kuma haka yake shi wa tun kaje duk da masa irin wannan duk da masa yake a yadda ya da shi ma ya yi ba a cewa ya cewa ya kaza kana haka wani asiri ke ta sai da ayi mana ya da su idan za ki rage mun da wayo ne fa da wayo ai ya sa mun da zai biyo